إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها الناس لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرعية يعلم أن الرعية الذين يعتمرون بأمر أحدهم في وضع ضعف معين يتطلب رحمة ورفقا من الراعي لهم والمتولي لشؤونهم أيا كان مستوى هذه الولاية وما أروع الحديث الجامع أروع الحديث الجامع الذي فصل فيه مسؤولية كل إنسان تجاه من يعود فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي الإمام راع الإمام راع وهو مسؤول عن رعيتي والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فالناس كلها راعية من جهة ومرعية من جهة أخرى وهو بذلك يوصي الأمة كلها ببعضها البعض ببعضها البعض لكن لا شك أن أخطر الولايات وأهمها هي الولاية العامة التي يرعى فيها رجل رجل أحوال أمة كاملة إن صواب هذا الرجل أو خطأه سيعود بالنفع أو الضرر على شعوب كثيرة وقد يستمر النفع أو الضرر أو الضرر في أجيال متعاقبة صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالرعية إن الأمر حقيقة جد خطير جدا جد خطير لذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما جدا بهذه القضية ويخشى على أمته من أن يتسلط عليها من يظلمها أو يفرط في حقوقها أو يفرط في حقوقها ومن هنا جاءت أحاديث كثيرة ومواقف عديدة كلها لتنبيه الحكام إلى دورهم الخطير في رحمة الأمة وسعادتها ترغيب الحكام في ثواب الله وإيقابه ومن هذه الأحاديث ما جاء ليرغب الحكام في ثواب الله عز وجل إن كانوا عاجلين أو يرهبهم من عذابه إن ظلموا شعوبهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر في أولها في أولهم إمام عادل ويقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ثم يصدر عدة تحذيرات رهيبة لأي وال لا يرحم رعيته لأي وال لا يرحم رعيته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة ويقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لا يجهد لهم وينسه إلا لم يدخل معهم الجنة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يهبس عمن يملك قوته ويحذر بشدة أن يتحجب الوالي عن رعيته ويقول صلى الله عليه وسلم من والله الله من والله الله شيئا من أمر المسلمين من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلقتهم أي الحاجة الشديدة وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلقته وفقره كل هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالرعية بارك الله لي ولكم بما سمعنا ونفعني الله وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أخوة مسلمين hudubanmu yau tana magana akan tausayawa da kuma jin kai ga shugabannu dangane da waɗanda suke shugabanci ya zama tilas ga dukkan shugaba sawa'an shugaba ne na ƙasa ko na jiha ne ko kuma na wata ma'aikata to ya tausaya ma na ƙasa da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya san cewa waɗanda ake shugabanci ma'ana waɗanda ake ba umarni da wani umarni ta hanyar wani daga cikinsu wanda ya shugabance su to suna cikin wani ma'ana matsayi na rauni wanda yake ayyananne wanda ya kamata shi wanda yake mai shugabancinsu ma'ana ana buƙatar tausayawa da kuma jin ƙai daga shi shugaba zuwa ga wanda yake shugabanci ko kuma waɗanda ya jibinci sha'aninsu shugabancin nan kuma kowane iri ne sawa'an tun daga sama har zuwa ƙasa idan an ce kai shugaba ne na wani abu akwai wasu ƙarƙashinka to waɗanda kake shugabanci suna da buƙatan ka tausasa musu da kuma tausayawa to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fayyace wannan mas'uliya akan kowane mutum dangane da waɗanda yake ɗaukar ɗawainiyarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan kuma kiyaya ne kuma kowannen ku abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi duk wanda aka sanya shugabanci sawa'an na ƙasa ne ko na wata ma'aikata ne ko kuma na wani waje ne to ranar tashin kiyama sai Allah ya tsaida shi ya tambaye shi yaya ya gudanar da shugabancin nan da aka ba shi kowane iri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce dukkan kuma kiyaya ne kuma kowannen ku za a tambaye shi kiwon da aka ba shi saboda aka shugaba na ƙasa makiyayi ne game da kiwon da aka bashi ko shugabancin da aka bashi na ƙasa ranar tashin kiyama Allah zai tsayar da shi na baka shugabancin Nijar daga shekara kaza zuwa shekara kaza yaya ka gudanar da wannan shugabanci tsakanin waɗanda kake shugabanta ka yi adalci ko baka yi adalci ba shi yasa aka ce ranar tashin kiyama dukkan shugabannu za su zo ɗaure ba abin da zai sance musu wannan ɗauri nasu sai adalcinsu idan shugaba ya yi adalci game da waɗanda ya shugabanta adalcinsa shine zai warware shi in bai yi adalci ba wannan ɗauri da shi zai shiga cikin wuta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowane namiji makiyayi ne a cikin iyalin gidansa matan shi da ƴaƴansa sannan kuma za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi kowane namiji ranar tashin kiyama Allah zai tsaida shi gabansa ya tambaye sa shugabancin da ya basa na matansa da ƴaƴansa yaya ya zauna da su ya karantar da su addini ya hana musu abin da ubangiji Allah ta'ala ya ce a hana su kaula ko su saurara ko kuma su aikata haka 'ya'yan da Allah ya bashi za a tambaye sa yaya gudanar da tarbiyyarsu sannan manzo Allah ya ce haka ita ma mace makiyayi ya ce a gidan mijinta sannan za a tambaye ta game da kiwon da aka bata kowace mace makiyayi ya ce a gidan mijinta ranar tashin kiyama Allah zai tambaye ta yaya ta zauna da mijin yaya ta kula da 'ya'yan yaya kuma ta kula da mi zamantakewar ta tsakaninta da mijinta haka kowane ɗan aiki makiyayi ne a cikin dukiyar mai gidansa misali a ce wani ya ɗauko ka ya kawo ka shagonsa ka rika kula masa ko ya kawo ka ma'aikatarsa ka rika kula masa to Allah zai tambaye ka game da wannan dukiya ta mai gidanka wadda ka ci ta hanyar haƙƙi da wadda ka ci ta hanyar da ba haƙƙi ba ma'ana wadda ka sata ka ɓoye ranar tashin kiyama za ka yi wa Allah bayani da ka mutane gaba ɗayansu makiyaya ne ta wani ɓangare abin kiwo ne kuma ma'ana shugabannu ne a wani ɓangare sannan ana shugabancinsu a wani ɓangare saboda haka manzo Allah ya yi ma al'umma wasaici gaba ɗaya shashensu game da shashensu kowa ya kula da haƙƙin wani sai dai ba shakka shugabancin da duk ya yi haɗari shugabancin da duk ya yi mahimmanci shi ne shugabanci na gaba ɗaya ya zama to kai ne shugaba na ƙasa gaba ɗaya to wannan duk shugabanci ya yi haɗari saboda duka waɗannan 'yan ƙasa da kake mulki suna da haƙƙi a kanka suna da haƙƙi a kanka shi yasa aka ce duk shugaban da bai yi adalci ba ranar tashin kiyama idan an tashi talakawan da ya zalinta za su zo su rika taka shi ɗaya bayan ɗaya sai an mai hisabi ma'ana zuwa inda ya cancanta ya cancanta kafin a mai hisabi kowa sai ya taka shi yana kun ga abin yana da haɗari kenan shugabancin da duk ya haɗari shi da shugabanci na gaba ɗaya saboda duk wanda yake cikin ƙasan nan matsayin ɗan ƙasan ne yana da haƙƙi akan wannan shugaba kamar yadda su ma shugabanni suna da haƙƙi akan waɗanda suke kiwo sannan kowa zai nemi haƙƙinsa a ranar tashin kiyama ga wanda yake ya zamanto ya shugabance su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wasu ko kuma mu ce wasu alamu daga cikin tausayi na manza Allah sallallahu alaihi wasallam manza Allah ya zama to shine shugaba na duniya gaba daya wannan al'amari wallahi yana da hadarin gaske da mutane sun san hadarin da a ciki wallahi da wajen neman shugabanci babu wani rikici da zai taso da mutum ya san irin musibar da take jiransa a kiyama game da shugabanci da ba a faɗa wajen neman shugabanci ba magana campaign da ƙarfi za a ɗauko mutum a aza shi yana kuka da hawaye bai kai ba sai an ɗawai ana ga ɗan adawa ga ɗan majorite ga ɗan kaza da mutane sun su haɗarin da a ciki da mutane sun su haɗarin da a ciki amma watakila mutane suna ganin kamar abin da ake faɗa tatsiniya ne ba gaskiya ba ne amma wallahi duk lokacin da mutum ya shiga kabari tun daga rayuwar shi ta barzakhiya zai gane gaskiya ne abin da ake faɗa ku bar ganin mutane suna faɗuwa suna tashi suna ta rikici tsakaninsu suna ta abin nan kowa dai ya samu shugabanci dai a samu mutum dai a ɗala shi a wurin da zai ci yana ganin kamar ya ci biris wallahi musiba ce mutum ya ce mu kansa amma mutum bai gane haka sai lokacin da ya shiga cikin kamarinsa saboda haka muka sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya himmantu kwarai game da wannan matsala ta shugabanci manzo Allah har yana tsoro akan al'umma tai a tsora musu wanda zai zalunce su ko zai huce gona da iri a cikin haƙoƙinsu hadisai masu yawa sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan hadisan suna faɗakar da hukumomi shugabannu zuwa ga matsayin da suke ciki mai haɗari akan cewa su tausaya ma al'ummarsu su yi ƙoƙarin yin abin da zai zamantowa sa'ada da sauƙi da alkhairi ga al'ummarsu da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar da hukumomi a cikin ladar ubangiji Allah subhanahu wataala da yake ba hukumomin da suka yi wa waɗanda suke ma'ana shugabanta adalci sannan manzo Allah ya yi bayani akan azabar da Allah ya tanadi ga dukkan shugaban da yake zalunta al'ummarsa daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai dangogin mutane guda bakwai da Allah zai musu inuwa ko zai sanya su inuwa a cikin inuwa al'arshinsa ranar da babu inuwa sai inuwa al'arshinsa shi ne ranar tashin kiyama babu inuwa za a zo da rana in ji manza Allah sallallahu alaihi wasallama a kusanto da ita ga kawunan mutane da ya mil guda wasu malamai wanda ya rawaito hadisin yace watakila manza Allah yana nihin mil shine wannan dan iccen da ake sokawa a tandun kwalli tandun nan da ake na kwalli akwai wani dan ince da ake sa a ciki a ɗebo kwalli a sa ga idanu shi ma ana ce mai mil watakila manzo Allah yana nihin daidai tsawon wannan iccen da ake sanyawa ma'ana a cikin tandun kwalli za a zo da rana daidai ga kawunan mutane kwakwalen mutane suna tafasa to amma cikin mutane nau'uka cikin mutane akwai nau'in mutane guda bakwai da Allah zai sanya su a cikin inuwa al'arshinsa ranar da babu inuwa sai inuwa al'arshinsa na farkon su sai manzo Allah ya ce shugaba adali wanda Allah ya ba shi shugabanci al'umma yayi adalci a cikin al'umman nan to yana daga cikin mutum bakwai din nan da manzo Allah ya ce Allah zai sanya su inuwa al'arshin sa ranan da babu wata inuwa sai inuwa al'arshin Allah ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah duk wanda ya shibinci wani al'amari na al'ummata sai ya tsananta musu sai manzo Allah ya mashi addu'a yace ya Allah kai ma ka tsananta a kansu wannan addu'a ce daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda baya faɗin son zuciya in huwa illa wahyun yuha kuma addu'ar manzo Allah ka babbace Allah manzo Allah yace ya Allah duk shugaban da duk wani wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'ummata ya zamanto jagora sannan ya tsananta ma al'ummata manzo Allah yace ya Allah ka tsananta mishi sannan manzo Allah ya ce ya Allah duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata sai ya tausasa musu Allah kai ma ka tausasa musu wannan addu'a ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani dangane da tsoratarwa ga dukkan wanda ya jibinci al'amarin al'umma wanda baya tausaya ma waɗanda yake shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani wanda zai jibinci babu wani shugaba ko wani hukuma ko wani alƙali da zai jibinci wani abu ma'ana na shugabancin musulmi ya kuskura ya mutu yana mai zalintar su sai Allah ya haramta mishi shiga aljanna duk wanda ya zubinci al'amarin musulmi ya mutu yana mai zalintar wannan al'umma to Allah zai haramta mashi shiga aljanna in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ake cewa babu wani shugaba wanda zai zubinci al'amarin musulmi sannan ba zai yi ƙoƙari ba ya wahalar da rayuwarsa ya wahalar da ma'ana tunaninsa wajen abin da zai zamanto alkhairi ga al'umman da yake shugabanta sannan ya zamanto mai tausasa masu to face in bai yi haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna tare da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya isa zama zunubi ga mutum ya kare ko kuma ya tsare wanda ya mallaki abincinsa mutumin da ka mallaki abincinsa ta hanyarsa abincinka abincinsa ke zo ma sai ka tsananta masa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zunubin da ya kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayyo yana tsoratarwa game da wanda yake shugaban shugaba ya sanya shamaki tsakanin waɗanda yake shugabanta ya zamanto baya sauraron kukansu wajibi ne ga dukkan shugaba shi da kanshi ma ya kamata ya rika huta yana sauraron kuka da irin tsananin da waɗanda yake shugabanci ma'ana suke yi domin mi ya shahe musu hawaye ashe ya zama tilas ga dukkan wanda yake jagora ya rika sauraron kukan talakawansa da inda wani abu ya faru waɗanda yake shugabanta suka nuna wannan abin tsanani ne a gare su ya zama tilas ya saurara musu ya sa a mai bincike yaya 'yan ƙasa suke ciki mi suke kuka mi suke so ko kuma in baya da masu bincike na gaskiya masu waɗa mai gaskiya ya huta da kanshi ya bincika umar bin khattab ya kasance yakan tashi cikin dare yana fatiri shi da kanshi zai tashi ƙarfe biyu na dare ƙarfe ɗaya na dare yana yawo a cikin garin madina yana sauraron matsalar da mutane suke ci aka ce yana cikin tahiya sai ya biyo wani gida sai ya ji kukan yara ƙanana suna kuka ya ga wuta an hura sannan mata macen nan ta hura wuta a daidai wannan lokaci tana gindin tukunyan nan tana ta zagin umar tana cewa wannan shugaba Allah ya tsire masa ina amfanin wannan shugabanci da yake yau ga mu za mu kwana da yunwa bai da labari sai ya shigo cikin gidan dan ba ta san shi ba yace baiwar Allah ina hucewa ne na ji kukan yara kuma ga ya an hura wuta lahiya ta ce waɗannan yara marayu ne babansu ya mutu ya bar mini su ban da abincin yau ko gobe kuma ga ya shugaba bai ma da labarin halin da muke ci ina amfanin wannan shugabancin da yake mana kuma shi ne yana tsaye ba ta san shi ba ya ce mata ina zuwa ya je ya buɗe magazin ya ɗauko buhun fulawa da bido na mai ya ce a aza masa wanda suke tare ya ce a'a haba amirin mu'minin shugaba kai da kanka za ka ɗauki buhun fulawa ya ce kana iya ɗaukan zunubi na lahira ya ce a'a ya ce a zamani shi aka aza mai buhun fulawa bisa kai ya ɗauko budan mai ya zo ashe matan nan wutan nan da ta hura ta sanya ruwa duwatsu ne ta sanya tana motsawa don yaran su yi tsammanin abinci ne ake dafa har kwana ya samu ya kwashe su da ya zo ya zubar da waɗannan duwatsu ya ɗora tukunyar ya zuba ruwa ruwan suka tafaso ya yi talgi ya tuka musu abinci sannan ya zuba bayan ya zube ya zuba mai sannan kuma ya zo yana hirhitawa yana hirhita ma yaran nan suna ci yaran nan da ya iske suna kuka bai bar gidan nan ba sai da yaran nan suka koma dariya ya ce mata baiwar allah in allah ya kai mu gobe ki je fadar umar ni zan kai ma'ana kukanki a wajen umar domin a kula da halin da kike ciki da garin Allah ya waye tattashi tana zuwa sai ta iski mutunan nan da ya je ya yi mata wannan aiki da dare ashe shi ne shugaban fadar sai ta tsorata saboda ta zage shi a gaban shi ba ta san shi na ba ya ce bayar Allah ki kwantar da hankali kwana nawa kuka yi ba ku ci abinci ba ta ce a ai babu matsala ya ce a ya ce saboda ina tsoron Allah ya tsaida ni ranar tashin kiyama da tambaye ni halin da kuka samu kanku wanda ban da labari saboda haka ki yanka kuɗi bakin abin da kika gani in biya sannan ya biya daga ranar ya ce a kula da halin da wannan mata take ci umar cewa yayi yana jin tsoro ranar tashin kiyama a ce saboda rashin kyawun hanya da wata dabba za ta yi tuntuɓe saboda kyawun hanya ta yi tuntuɓe da wani dutse da ya kamata a tsoke bisa hanya bai sa aka tsoke ba yana tsoron Allah ya tsaye da shi ran tashin kiyama ya tambaye shi haka waɗannan jagorori suka yi shugabanci na duniya gaba ɗaya suka gama lafiya har kiyama ta tashi kuma ana ambatansu wannan shine jagoranci saboda ba wai jagorancin ba jama'a meye matsalar yaya mutum zai kare kanshi ranar tashin kiyama galibi shugabanni idan sun hau waɗannan kujera sai su manta da Allah su manta da cewa fa akwai radda za su tsaya gaban Allah Allah ya bincike su saboda haka sai ka ga mutum yayi abin da ya ga dama saboda shine yake da iko ko shine adda wani matsayi sai ya cika ya karya inda babu gaba yayi abin da ya ga dama ya manta fa akwai radda zai tsaya gaban Allah duk wanda ya zalinta to ranar tashin kiyama rannan ma'ana zai gane kuranci annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya umarci ya umarci wani daga cikin mutane ya sanya shi wanda ake abin nan wani mutum ne daga cikin kabilar az ana ce masa ma'ana ibnu ana ce mashi ibnu latbiya manzo Allah ce je karbo sadaka a wani waje da ya dawo sai ce manzo Allah hada lakum wa hada uhdiyari yace ga sadakar da ka aika an amso sannan wannan kyauta ce an ka bani daga can manzo Allah ran shi ya bashi ya hau minbari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaya za mu sa mutum aiki mu ce ya je ya karbo haƙƙin mutane sannan ya zo ya ce ga naku ga wanda aka yi mini kyauta me yasa bai zauna gidan baban shi ba a kawo mai manzo Allah ya ce babu ruwana ba abin da ya sha mana kai na rantse da wanda raina yake a hannunsa babu wani da zai ɗebi wani abu wanda ba haƙƙin shi ba wallahi sai ya zo da shi ranar tashin kiyama yana ɗauke da shi akan wuyansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan mutum ya saci raƙumi ne ranar tashin kiyama zai zo da raƙumi bisa wuyansa yana kuka idan saniya ya sata zai zo da ita bisa wuyansa ranar tashin kiyama tana kuka idan akuya ce haka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa sabai suka ce sai da muka ga ma'ana cikin hamatansa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shin na isar shin na isar aka ce ka isar ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har su uku da haka yan bariki ma'aikata da sauransu waɗanda za a zo a sanya su aiki a ajiye su ana biyan su a wata aikin da ya kamata su yi ba za su yi ba sai an ba su cin hanci ko a yi ta yawo da hankalin mutum ana ta je ka dawo je ka dawo je ka dawo je ka dawo amma da ka ba da wani abu kai tsaye sai a yi ma mutane suna suna ganin cewa sun ci burus ko mutumin da zai saki dukiyar ƙasa ya je ya gina benaye ko ya je abin da ya ga dama yana ganin ya ci burus wallahi duk abin da mutum ya tsoka ba haƙƙin shi ran tashin kiyama sai ya zo da shi kuma ga masu haƙƙin kuma za su bi haƙƙinsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san wanda ake ma wasoso marashi arziki a cikin al'ummata safe suka ce wanda baya da dirhami bai da dinari manzo Allah ya ce wanda zai zo da sallah ya zo da ladan azumi ya zo da ladan aikin haji ya zo da ladan karatun alqur'ani da sauran ibadoji amma ya ci dukiyar wannan ya zalunci wannan ya bigi wannan ya zagi wannan ana ɗiba ana biyan mutane idan aka gama biyan mutane ma'ana idan ladar ta ƙare bai gama biyan mutane ba sai a ɗauko zunubansa ma'ana zunubansu a ɗora musu sannan a yi wutar jihannama da shi da haka ku tausaya ma mutane kuma a rika sauraron kukan talakawa duk abin da zai zamanto tsanani akan waɗanda ake shugabanci ya zama tilas akan shugabanno su tausasa su rika sauraron kuma kukan talakawa don mine ne matsalar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa so da yawa za ka ga mutum saboda talauci in ka gan shi gashi da ya matsatsan mutum ne baya da tuwayin kwarai baya da jikin kwarai yunwar sama ta ishe shi amma inda zai yi wa Allah rantsuwa sai Allah ya barantar da shi ya kubutar da shi daga wannan rantsuwa ta shi da zai daga hannu ya roƙi Allah ya ce ya Allah Allah zai ce hudu bukatarta a karɓa maka duk da kuma ana ganin ba wani abu bane a cikin mutane wani malami yana wata muhadara a Madina yake cewa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina wata ranar da dare yace an yi lokaci ba a yi ruwa ba malamai sun yi ta roƙon ruwa an yi sallar roƙon ruwa Allah ya ki ruwa yace cikin dare bayan sallar isha'i kowa ya waye sai ga wani mutum baka fata da ka gan shi dai mutum ne wanda baya da taga bai da taga haka yace ga kawar shi ga kawar shi suna cikin sujida yayi sujida shi ma yayi sujida sai ya ji wannan mutumin cikin sujida yana cewa ya Allah Allah dole ya kamata ya ubangiji Allah ta'ala ka yi ma mutane ruwa ya halin da mutane suke ciki wani malami ya ce ka amma na ga wawan mutum Allah ake ma wanga abu kashi wai mutum wai yana cewa wai yana ya ce ya al Allah ina rantsuwa da kai Allah kai ruwa ya ce wallahi ba su fito daga cikin masallacin nan ba sai da sama ta haɗa gazimari aka dinga kwala ruwa sai da garin Allah ya waye ana ruwa yace sai ya tuna da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa rubba ash'ata aghbara law aqsama ala Allah la abah so da yawa akwai mutumin da kana ganin shi ba bakin komai ba baya da kamar kware bai da tuwayen kware inda zai wa Allah rantsuwa Allah zai kubutar da shi akan wannan rantsuwa ta shi ashe waɗanda kuke shugabancin nan talakawan nan akwai wanda inda zai roƙi ubangiji Allah ta'ala sawa'an addu'a kware ce akan ku ko kuma lalar addu'a Allah yana iya karɓar ashe ya zama tilas akan shugabanni su rika sauraron kukan talakawa duk abin da zai zamantowa tsanani ne abin da mutane za su wayo mu kanmu abinda mutane za su zamantarwa suna kuka to ya kamata a rika saurara musu kuma ma'ana a rika tausaya musu ya zama to duk inda aka samu mutane suna zaune za su zamanto suna yabon ku ne ba wai ya zama to idan an sai hukun mutane in an kaji ana maganganu sai ga ana ta ana ta maganganu marasa kyawu ga jagorori wannan ba daidai bane muna fatan Allah sa wannan sako ya kai a gare su kuma su kiyaye kuma wannan an ji shugabancewa babban shugabanci shine kororo ma'ana shugaba na ƙasa sannan duk wanda wasu suke karkashin shi shi ma ya shiga a cikin wannan saboda haka duk waɗanda suke karkai ya zamanto kai shugaba ne na wata ma'aikata ko na gida ne ko wata jiha ko abin da ya kama da wannan kai ma haka shiga a cikin wani da akwai wanda kake shugabanci a karkashi amma shugabancin da ya hadari shine shugabanci wanda yake na gaba daya wanda duk ɗan ƙasa suna bin haƙƙi a kanka wannan shi ya zama musiba yaya mutum zai fitar da kanshi ranar tashin kiyama gaban Allah ranar tashin kiyama saboda babu makawa za a ta gaban Allah kuma Allah zai tambayi da Allah bai fasawa ashe ƙara a gyara tun kayan a kai gaban Allah اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وكافة بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تؤسر يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح ولاة أهوال ولاة أمورنا اللهم أصلح أهوال ولاة أمورنا اللهم أصلح أهوال ولاة أمورنا اللهم أصلح أهوال ولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا ودولتنا بكيد ومكر فاجعل كيده ومكره في نهره يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في النيجر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وأذل الشرك والمشركين في النيجر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وسل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والهم بإحسان إلى يوم الدين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله